إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بعظم مهضري والتعطف بنظرة تأتي لنا للزمن وبعد السلام عليكم أيها المسلمين من الله سبحانه وتعالى ba mu dama muka dawo yau ina jin yau sha biyar ko ga watan goma alif dubu biyu da goma sha biyar alhamis kenan don ci gaba da karatunmu na littafin nan annahajul hamid فيما يجب على المقدم والمريد na Maulana. الشيخ الشهيد إبراهيم حسن إبراهيم صالح الحسيني رضي الله عنه وأرضاه ودا من جادوكم هوتو فاين صلى نعيد الأرقى والمكبر ساتي كمان بيو مكارا كارا ساتي تا الحمد لله دي يوم ذا مكورا daga inda muka tsaya a wancan zaman nan idan ba manta ba a zaman da ya gabata a wannan karatu mun tsaya ne a kan matsala ta cewa lalle ne shi muƙaddami ya tsaya da tsayin daga da umarnin mabiyansa da salloli da azumi da zakka da hajji kowane rukuni a ciki daidai gwargwado da na daidai gwargwadon hali ita sallah ba makawa lalle ya umarce su da su tsaida ta su kiyaye ta bisa lokutan ta a jami'i a masallaci ko kuma a wani masallaci ya gargara ya gargara kuma ko da ɗayansu ya kasance babu wani sai mutum biyu kaɗai tare da shi to ma la budda fi jami ko da ba masallaci ba ne sannan shi badin azumin wato su yi shi da sharuɗansa da hukunce-hukuncensa haka nan shi ma zakka ga wanda duk ya mallaki nisabi a cikin su ya umurce shi da ya ba da zakkan lalle lalle sannan kuma wato hajji da hukunce-hukuncensa da sharuɗansa ga wanda yake da iko a cikinsu na zuwa hajji mun karanta wannan sannan kuma ya ƙoƙari ya koya musu daga duk abin da yake haramun su san shi saboda su nesance shi wajibin muƙaddami ne ya koya wa muridansa abin da duk yake wajibi domin su aikata shi sannan ga dama kana iya cewa ya kuma musu nasiha da tsaye da umarni mana da duk abin da aka hore su da shi su zo da shi wanda ke mai kyau su hannu da dukkan abu mummuna kuma kuma ya tsoratar da su daga ƙagaggun abubuwa da fararrun abubuwa sabbi wanda ba su da tushe a addini sannan ya tsawatar musu ga yin ko in kula halin ko in kula da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana yin watsi da su da jefar da su a baya ya hore su ya ja musu kunne akan tafi ya da shi ko ko da qur'ani da sunna kamar yadda mana yake al'ada na mutane yanzu wurin wasa da mun da shari'a na ruwa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wurin je muka tsaya yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi inda maulana sharif yake cewa min nasihatihi lahum yana ga daga nasiha na mukaddami akan shi muridinsa wanda ya lakanawa wirdi hirsuhu ala is'adihim ya zama dukkan mukaddami yana da kwaɗayi yana tsananin ɗoki na ya tabbatar da aba wato jin daɗi ga su muridansa mana duk abin da zai sanya musu jin daɗin rayuwa ta duniya ɗin nan mana su samu arziki mana wadata na jiki da zuciya is'ad sa'ada kenan arziki to in ya san hanyoyin da zai yi su samu wannan to ya tsaya ya zama yana kwaɗayin su samu wannan a kowane lokaci shi ne yin su huwa ala is'adihim ya zama yana tsananin kwaɗayi na samun wato na azurtansu ma'ana ba wai arziki na kuɗi kawai ake magana ba nan mutum ya samu arzikin lahira ai ya samu komi da komi saboda haka dai ya zama yana ɗauki kullum na azurtarsu samun arzikinsu na duniya da lahira wa irshaduhum ila ma yanfa'uhum dinan wa dunya ya tsaya kyam shi mukaddami a kowane lokaci ya rika shiryar da su muridansa zuwa ga abin da zai amfane su a duniyar su da lahirarsu addinin su da kuma duniyar su mana duk abin da ya san zai amfane su a duniya da lahira mana addini da kuma sha'anin duniya to ya tsaya ya shiryar da su zuwa ga aikata wannan ko da ya ga ba su kama hanyar yin irin wannan din ba to ya nuna musu hanyar da za su dawo su tsaya kan wannan وعدم مداهنته لهم sannan kuma a samu rashin shigan burtu daga gare shi zuwa gare su shi da mudahana shigan burtu an san me shigan burtu ko ya rika musu shigan burtu saboda ya samu ya dan amshi abin da ke hannunsu an gane wannan nuktar kuwa shi ne wa adami mudahanati akwai wanda suke wannan dan kawai magana ya kare Allah ya sa a cikin kaddararsa sun zama mulidansa to dukkan damuwansa a duniyan nan sai ya rika musu shigan burtu kawai ya rika amshe dan abun hannunsu miyar gidansa su rigar gidan rigar sawansa su komin sa kawai su duk abin da za ka iya haka ya haka kawai musu hulku shine guda ya ta amshi abu hannunsu akwai wanda suke wannan wanda ba zai ɗauki muridin sa su shiga kasuwa kawai sai ya gama ciniki kawai sai ce to biya na ran idan za ka gana da ido na na gani wannan ba ba labari da ido na ni kan tsare kuma kada ka ba irin abun da gwada ganin nan wai irin wai a kasan misalin bai wuce goron naira ashirin zuwa ƙarfi hamsin ba da ɗan dama dama nan ma in an yi dace a ni na ga da ni aka je ma ya kai ziyara ƙarar yawo ba inda bai ba ka abin da ba ka gani ba shaidin ya shiga waya kawai ya yi wa muridin ya zo da gudu kamar zai fadi a je kawai aka shiga profession ya ce a kawo kaza aka kawo a sauke katon din koyi guda kaza na ranta da Allah aka sauke ai kawo kaza aka ga a kawo kaza babu ma ka biya ma tattara kar muka yi gaba kabar muridi da yan jannabiyarsa wallahi tallahi kaga wannan Allah ana kada yi rola kashi ga uku reza ka ne wannan billahi aliyil azami da ido na kuma da ni aka ce ma ana wannan ni dai na ta gani abun mamaki na yau na jiyo abun da aka yi ba kaɗan ba ba kar ka ɗauka abu kaɗan kuɗi sosai tafiya ko ban ni dai ban san yayi ƙare ba da yan jallabiyarsa muka bar shi a tsaya kofar bakin shagon provision muka tafi da mota tare da shi idai na yi ta hakuri na ce to yau na gani kamar ta washe gari kuma still aka sake kiransa muka je ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza yadda ka san hakuri da aka mu zane a wai so wannan irin mukaddamai gaskiya ba mukaddamai ba ne kawai da Allah na tuba wani shi kenan karin yi kuma wannan sakin harshe amma dai ga wannan ɗan damfara suka fi dacewa da shi eh sun fi dacewa da ɗan ɗan damfara wannan mukaddamai ne don kawai kai kai ka ba mutum ɗari ka to kai ka ba shi iska ne kake sha ko kai kake ba shi ilimi sai ya zama komi za a yi na bukatun gidan ka shi abba ita illa ya shek hebana to muji ai dama duk wani wanda ka ga ya zama mai wasu a ƙarƙashinsa da ya taɓa zama ƙarƙashin wani to wanda a gaya muku tun daga yanzu yanzu nan gaba wata kira wani zai zama bukatar a cikin ku to kai ya zama mai mudahar mai shigan bultu mai bultu wa muridai haka kawai yanzu ya zama ya ce lalala ka abubuwan da sai an kai yau na mari yau din nan ka gida gida yau kwana uku abubuwa sun ki su yi kasa ka tara muridai kai kwarai haka roƙo kenan duk wanda ka jira ka wannan wannan shekara ka ban san wani da shekara ba wannan ba zai ba har yau kai lamuran nan kaga da yau ana kama kaza shigan bulto kenan wai zai akwai wannan lafiya ka to abubuwan da gaba da su irin ta ne gaba da abubuwan sai a hankali ga shi kaza ga shi kaza a yi ta lissani saboda an sha abu kanu muridai wannan yan damfara ne in ka bayar da wani kuma kar ka dauka wani hadiya ka bayar haraji ne haraji ne Allah ka kiyaye wallahi wallahi wani wuri haka za ka ga to za ka ga mukaddamai da muridan su Allah ka kiyaye mu sauke shi yasa nake karatun nan ya fi dacewa da nan yoroni ba ko ina ya kamata za a yi shi ba sai a hankali bulalace dole za mu ta da ita gida wai ni kam na gani na gaya ma saboda haka ne Allah ya mutane ji tsoron Allah kar Allah ya daura ka akan mutane ka mai da su shago duk bukatar ka kai kam kawai kana kai baraka ne ma ba ka ta tsammani kawai a wurin mutane su su je su yi ta wahala suna fakuwa suna sharrana kana zaune kana koyar da ajihon ka kana jira a kawo kawai don kai ne tau kiyaye ji tsoron Allah mutane su gyara zukatan su su fuskanci Allah wa adami mudahanatihi lahum ya zama wato da rashin yi musu shigan bultu don amshi abin hannun su rika ke kira yan wato bukatu kananan bukatu don kawai ka rika faɗi su ji su ce to ai a hada wa shehi abin nan tun da ka har ka ga dai har yayi bayani ka kai ma ka ga haka ba ta hada mai hadiya ne Allah dole akwai irin sosai ka zama irin su ka shiga uku ka zama mai akul bidini ci da addini mu'amina aha menene na wa an yaghudda an asaratihim ku sa ido sosai mana ku rika kallon da muke kai kuma mu rika abin nan wa an yaghubba an asaratihim wa zallatihim kuma duk inda muqaddami kirki yake Maulaya Sharif radiyallahu anhu yace ina mai horonsa da ya rika rinda idonsa an asaratihim mai asarat faduwa inda duk ya fadi to ka kauda kai ka kauda ido kai kamar ba ka gane ba an gane ba yadda duk ya faɗi misali an sa muridai su yi wani abubuwa haka su yi su ayyuka su yi kaza a cikin su zaka samu wani fadi ma'ana ba ya iya gare yin abin yadda ake so to ka kawo da yau kama baka gani ba kar ka zama mai mai takurawa ka takura ka haka kai mutum bongo ka san an ce kyanwa idan ta sha takura ka ta yan karama ce ko in ka matsa mata ka matsa mata ka kai ta burgo ta rasa hanyar fita to za fa ga gane shayi da ruwa ake kaga dai dan karamin halitta ne ko wallahi idan ya tashi reactive idan ya yi firo ya mako ka ya yago ka to kaga sai kai wata da wani kana cinta ba wani muridi ba ne in kai garaje ka kai shi gongo in kana ji kai kai ne shehin sa to zai mai da kai shauku a gane ba ko wurin kawo kawo kullum gobe ka je ka kira shi yaje duk dan abin da ya samu ka tare ko da rana ba in kai garaje ka kira shi in ya tsaya sulle ka da magana ka ta sai ka gurmace ya kai ka wata nan bukatun ya duniya ba magana gaskiya ne na ce sai a gare da yake mutum ba yawa muke da shi ba ana tsalle abun har ya gurbata har ya kai inda ya kai a inda wani sura ya kake da za ka gawo mamaki so saboda haka dai a nan maula ya shari radiyallahu anhu ya ce duk inda mukaddami yake ya rika rinsa idonsa ga ta ido akan faɗuwar da muridai suka yi inda wani ya faɗi misali to kaka ce sai ka kai shi bango sai kaza kaza a ka zama mai mai rinsa ido a faratun mun fasa irin sa maulin yin guna suna a faratun wato paul paul inda mutum ya faɗi ko kuma sakkatu ne da larabci paul ko stumble stumble ko falls duk yana dauka shi a tsohon sannan wasallatihim haka nan kuma kurakuransu da suke yi inda ba ya kai ya kawo ba to bai da rin tsayi to kawo ba ta gani ba amma ba ba wai irin abubuwa na dauki hanya irin kurakure mutum ya ba kuskure to ba mai kawai bai rufe ido bai rin tsayi to tabbata ba ta gan shi ba sai abun ya yi yawa ya yi yawa to sai ka kira shi kamar nasiha shi ne wato lapsis shi ne zallat lapsis kamar yadda kaji Allah masala da sabuhun an zallat sai na rasulun zai baya kuri baya ero ba lapsis tare da shi shi ne sabuhun an zallat tsarkakakken da bai wannan abubuwa din da lati wannan lamutin su ko kuma eros ko fault din dai wanda ka gani yana kuma daukar samun limma aka ce ne kuma wa an yi afuwa an musi'ihim ka riƙa yin afuwa ga wanda ya munana a cikin su in mutum ya munana kamar nasiya kar ka zama mai jin tsoronsa amma kuma ka yi afuwa kar ka zama mai rike muridai mutum ya ba abu sai ya ce kana yana ba ka wuri ba kai ba kar ka zama haka shi ne mola shi ne cewa an yi afuwa an musu ihim ya zama mai afuwa ga wanda ya munana a cikin su sannan ya ce wa an yas'a juhudahu fi ma yurbihim mata kana bin ran ko wa an ya qabala bi muhsinihim na tsallake shi ya kuma yabawa wanda ya mai kyau a cikin su ya karbi kyakkyawa in yayi ba ya ga wanda ba a yi ma kunin dawa to wai wannan shehunan duk iya gwanin da mutum ya yi ba ya ko kallon abin da ya yi wani abin kirki na ba ya yi ya ji daɗi a ransa ya yi abin kirki kuma an yawa akwai irin su har a iyaye da za ka yi shekarar shuri masa ita na yi wa abubuwan alheri ko magana bare wa balle ya ce da Allah ta kada kai sai kuna rasulullahi za a bar abu kaɗan ya yi tanana ta godiya saboda me saboda ya koyar wa duniya akan kyakkyawan da wato a cikin ɗabi'a abin da ba- ba wani abu ba kai masa amma ya yi ta yabawa ya yi ta godiya ya nuna appreciation akan to ana ce so dukkan mukaddam ya zama ga muridinsa ya kyautata a karbi kyautatawa ma'ana a yabawa wadda duk ya kyautata a cikin su wani ya yi himma wani ya yi kokari kaza kaza kaza Allah ya ƙara maka tarafi ya ƙara maka waye waye da sauransu to ana ko wannan irin hali ga mukaddam ba ya zama don kawai shi mukaddam ba ne ya turu muka iska baya ko murmushi saboda shi ya shege ku zo ku zube ku ta abubuwa ko kallon ka ba ba wai shi shege in haba ba haka ba haka bane da bane yake ka zama duk wanda ya mummura ka san matakan da zaka bi na gyaran sa wanda yake kyakkyawa kuma ka karba har da biyu ka yaba wa an yas'a juhdahu fi ma yurdihim mata kana garra ya iya kokarin sa ya iya kokari matuƙa fi ma yurdihim cikin abin da zai yaddar da muridan sa ya musu abin da zai yaddar da su su ji dadin sa amma fa mata kana garra da lokacin da abin da zai yi musu na ma'ana yaddar da su din in ya zama bin Allah ne abu ba wai ya yi koma ne ba don kawai muridan su ji dadin sa ko ba kake layi ko ƙarya ma'ana ɗin ya yarda da su yarda da shi da zai zauna kan shi ya zama ke su ya rika shara ƙarya labarin da ya tanke tantance game da bai tantancewa bai taɓa su ya su ta da ya su gida ɗin da kawai yarda da su a'a maula shi ne ce mata kana bin rai duk lokacin da abin da zai yarda da su in ya zama bin Allah ne to ya aikata shi don ya yarda da su su ji daɗi na zama da shi wa an yusliha bainahum ya rika yin sulhu a tsakaninsu mata wata baina ne duk lokacin da wato mata wata baina ne aw akthara minhum niza'un mata wata niza'un kenan minhum duk lokacin da sabani ya faru a cikin su baina ne tsakanin mutum biyu aw akthara ko sama da biyu a cikin muridansa to lallai lallai ya sulhu a tsakanin su ya kira su ya musu sulhu kar ya bari wai karkashin sa ne wani muridai ne karkashin sa ma wani baya ga mace ji da wani na taɓa zuwa wani wani ba wa kalla ta je ta samu muridan sa sun zo wannan baya magana da wannan wancan ma baya magana da wancan wancan ma baya magana da wancan aka zo za a yi wa shehin aiki ko ba ta magana da juna abun dariya abun takaici wannan baya kiri da wannan wannan ma baya kiri wani da jini saboda mai saboda ko da ke ba a son buɗe irin wannan amma na fahimci shi ne da maza shi mukaddarin an na ba da shawara bai gane da zai jagorancin ba a takaice a cikin zumin akwai wani mai shi yana ganin yana samun tarafi a cikin tafiya a halara to sai yana rena sauran saboda abubuwan da yake gani sai yana ɗaukar kan sauran abu to sai ya ɗau yana ɗauka sauran yana buƙatar sauran ba gaba ɗaya su dawo kamar muridan sa shi ma bayan dukan su muridan mutum da yake an gane irin mutane akwai su masu azarfaɗiya a cikin tafiya shi ƙarfi da yaki zai waje yin nasi juyin mulki wai duk su sallama wanda yake so to ta yaya za a yi haka ya baka yurdi ya bani ya baka askar tarbiyya ya bani amma wai in an zo har gidan da wani abun da na faɗa za ka yi ko ni kai ba ka sa kuɗin mutane karfi da yake sai ya mutse ko duk guda a cikin hannu da dai yadda yake in aiki aka sa kuma kuma menene da ake shi ne zai baka kuma amma ba shi ya da kansa to abin da ya faru kenan shi kuma baya tsayawa ya daidaita zai bar su haka sai ka ji wancan baya shiri da wancan wancan kuma shi ya yarda ga abin da wancan yake yi yana goyon bayan sa sai ka ga an samu fashi fashi fashi kowa da jam'iyyar sa wannan ba inda bai kai mutane da kai da muƙaddamin naka shi ma da muƙaddamin sa da muƙaddamin muƙaddamin sa gaba ɗayan ku mu rike shi jari haka ne to ne abu da ke kai ma duk yadda kake jiya kai mukaddami ne kai gaba wai to kai ma in gaba baka saka sai na baka rika shi tijaniya ba kawai kai shiru ba kai ba kai ka ce da izinin shiru tijani ba kai kaza ba shi wakili ne kai so wai na abubuwa rashin sanin da shi yasa ake samun rudani a cikin tafiye-tafiye mutum ya iya kokarin sa duk lokacin da sabani ya shiga tsakanin biyu ko sama ko sama da biyu na muridansa ya yi sulhu a tsakanin su ya gyatta tsakanin su ya tabbatar da zaman lafiya a tsakanin su fa inna niza'a saboda shi jayayya da'iyatul fashin shi yake janyo rashin nasara a cikin tafiya an san fashar ko flo flo f l o p shi ke jawo shi shi ne fashar kuma shi ne a takaice ne shi ne fashar ne shi ne kuma defeat faduwa wanda ya faɗi kaya bai da samun nasara ba ko defeat duka fashar ne haka na kuma an success an success duka ne ana fassara shi ko kuma failure duk wanda ka gada kana iya faɗi wato shi fashin din duk inda aka yi jayayya ko sai an samu rashin nasara a tafiya amma in kuna tafiye kif kif kif to ba yadda aka iya ku kullum za ku tafi tare ku gudu tare ku tsira tare insha Allah saboda haka jayayya a kullum yana janyo rashin nasara a tafiya qala ta'ala maulaya sharif sai ce ubangiji ta'ala yana cewa wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba ri'akum wasbiru ko ubangiji yana cewa wala tanaza'u kar ku yarda ku yi jayayya kar ku yarda ku yi jayayya ja'in ja'in tsakanin hukumar musulmai wannan fadin a harshen larabci ana kiranta fa'us sababiyya fa'us sababiyya sunanta wala tanaza'u fa tafshalu ma'ana a sababin munaza'a din nan jayayyar nan take in dai kuka yi fa tafshalu za ku samu rashin nasara a tafiyar ku shi yasa an ce wani bawan Allah ya zo zai da sai kira ƴaƴan su suna da ɗan yawa sun kusan goma sai ce bari muku wa'azi sai ce kowa ya ɗauko icce sun kai ko bakwai ko takwas na mata adadin su ya ce kowa ya ɗauko iccen da zai iya karyawa sanda wanda amma zai iya karya ta kowa ya ɗauko ya ce kowa ya zo da nashi wanda ba za ka iya karya shi sai suka ɗauko kowa mai ƙarfi ne sanda amma za ka iya karya shi kai da gaske ya ce to kowa ya ajiye nashi ya ce kowa ya dauka aka dauka ce kowa ya rike ta sama ya rike ku karya kowa ya karya ku karya kowa ya karya ya karya kowa ya karya ya yi da shi ya ce ku haɗa abin su wuri ɗaya aka haɗa a ɗan a dawo da su dami guda ɗaya aka ɗaure su kamar dami ya ce kowa ya ɗauka ya karya su kowa ya ɗauka ya yi kokuwa har ya fadi su ga gara karya ya ajiye kai kuma ɗaura wannan ma yayyayyai karya a ɗaure ɗin nan sauri uku suka gagara karyewa kowa ya yi abin ya gagara ya ce to shi kenan iya wa'azin da zan gobe kowa ya ware gefe yanzu za a karya shi fal zai karbi amma in kuka haɗu kif kif ba yadda aka iya rabu bara ku taɓa bara ake taɓa karya ku ba to wannan duk wanda ya dubi wannan wa'azi to ya ishe shi in ya tashi misali illatina ce kuke da ita idan kuka rika watsewa wannan ya koma ke da cuci wannan ya koma ba inda za ku ce wallahi amma in kun haɗa kai ba kif kif kif duk wanda ya ci kare ku ku bankin shi kawai da ba ku karfi da yawa ne ya hamu amma kai kadai ina kai ya daga ya ba ka ya ba ko kai ya ata ce in ba sa a kai ba sai a samu aka da ma taron dangi sau da dama yana faruwa ai ba kullum ne wai don gaskiya ta kara da ƙarya gaskiya rasa rubutu ga ƙarya ba ana samun jarraba ya shiga a rayuwa kamar yadda muka gani sai da Rasulullahi da kansa ya jagoranci yaki kuma yaki ya karye yaki urdu ko a an kai wa aure da sauransu daga kaga wannan kawai ya ishe ka akwai jarrabawa jarabawa shi ne don a gane mu'minin gaskiya wal mahdith Allah alladhina amanu Allah ya haka don ya tace mu'minin gaskiya da gaskiya ji Qur'ani kawai lirika lawul haqqa don Allah ya tabbatar da gaskiya in ba a bari aka ga raunin misali aka ji muku ba kaga lokacin da aka yaki ya kare akwai a cikin su wanda ba su da imanin gaskiya so ba da cewa shikenan mu je mu samu su abu wanda jahil kawai mu yarjejeniya yanzu ban kawai kaza kaza kaza kaza kaza kaga da ba a yi haka ba da ba a ji maganganun nan ma dama munafukai ne wanda suke irin wannan maganganu amma mumini kam ai liyazdadu imanan ma'a imanihim duk lokacin da wani abu ya faru irin wannan sai su ƙara imani mai ƙarfi tare da imanin da suke da shi da aka ga kuwa haɗa kai kaɗai jayayya sababin jayayya fa tafsharu sai ku samu rashin nasara wa tarhaba ne akum sai ƙarfin gwaje ne rihu anan ba iska bane ƙarfi kaga karanta harshen larabci ya zama dole kenan in baka san larabci ba ka ce zaka bai hawan kawara wannan gurin ka gane ku rihu kuma ta sani da iska ne ko iska shi ne rihu riyahu iskoki masu yawa ko to kaga a qur'ani in ka ji iska an kira shi rihu kawai ma'anar da daban in ka ji riyahu ma'anar da daban a qur'ani duk inda ka ji rihu da mufradi ba jam'i ba to ta azaba ce kar ba ka tambayi ko a Qur'ani ne kan alƙari da wannan ba duk inda ka ji Qur'ani ya kira rihu kadai ba ce riyahu ba to azaba ne kuma ya baka asali ka ka duba duk Qur'ani duk inda ka ga rihu shi kadai to za in ka bi za ka ga labarin iska ta azaba ne da ta halakar da wani ريح تنصرف عافية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى يقوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية duk inda ka gare shi kai amma yahu to za ka ga rahama ne a Qur'ani ka ji yahu ka ji iska wacce ake magana ta rahama ne to za ka ji da jami'i yake zuwa to a nan kuma kaga wani ku aka ce wata zaba ne ya ɗauko ba iskar ku ya tafi ba ƙarfi kuwatu kun kenan wata zaba kuwata kun wasbiru Allah ta kuya wani ta gaba al'aya wannan aya ce ta Qur'ani Maulaya Sharif ya ce wa awdahatil ayatu wannan aya ta fayyace cewa annan niza'a lallai shi jayayya min akbari asbabil fashali warwahari tana da cikin manya-manyan dalilai da suke kawo rashin nasara ga al'ummar musulmai kuma tana daga cikin manya-manyan dalilai da suke kawo rauni wa al'ummar musulmai ku zama masu rauni kamar yadda hadisi da aka riwaya daga manzon Allah sallallahu yake cewa ƙarshen zamani hakan zai sami rauni zai sami mu mu dawo yadda ka san annabi ya ce kaman wato za mu dawo kafirai su samu a gaba yadda ka san wani dabbobi su samu karmani su sashi a gaba suna ta ci irin karmani din nan wato koro yadda suke bai cin keta haka za a yi kai mana aka ce wa sai na rasulullahi lokacin bamu da yawa ne da yawa sosai muke da shi amma irin na karmani Allah ba shi da fa'ida to wai me ya jawo mana hakan aka tambayi manzon Allah me ya jawo mana wannan wahan din rauni yace hubbu dunya wa karahiyatul maut abu biyu son duniya da kuma tsoron mutuwa shi zai jawo al'umma musulmi rauni ta tare da sa su a gaba sa su rasa inda za su shiga kowa ya cikin firgici da tsoro da tashin hankali to ba dole biyu da malamai son duniya da tsoron mutuwa ka ɗauka ne ka duba zamani da muke cikin nan dai aw ka gani kowa da gani za ka gan shi da ƙasar rawani kamar da gaske kamar Allah ya nufa amma kana haɗa shi da wasu daloli yanzu zai ma abin duk da kake nema sai a ajiye addini a gefe a yi ma aikin duk da kake so saboda ne son duniya kaga mutum kullum baya so yayi magana ma kamar da gaske kamar kana taba shi kawai zaka ga ayoyi suna suna gujewa a cikin sa amma kana hada shi da kuɗi yanzu nan sai ka sai ka daina masa saboda ne ubun duniya son duniya dama abu biyu ba kowa yake cin nasara a kansu ba ko an ce ji imam hasan al-basri da imam abu huraira da mata da kudi in kana so ka gane mumini gaske gaske to shine wanda ya fada hannunsu ya fita lafiya ya fada hannun biyun nan ya fita lafiya to wannan lalle mumini ne na gaske gaske an gane bayanin kuwa maganar kudi misali haka kawai kana zaman zaman ka kawai kana da wani babban ɗan siyasa ya ce ganawa ne ko wani kamfi da ya ka nema don wani mutumin kirki a gwamnati ya zo za a bashi haƙƙin wasu al'ummar yankinsa sai a a sauƙewa miliyan goma sha biyu misali a ce ba wani edit auditor da zai biyo baya ya tuntuɓi a kai karaba ka je ka raba wa al'umma za ka zo za a baka naka misali ma wai wannan na al'umma ne zaka dawo ka bi naka miliyan goma sha biyu na kana fi wanda ai adilin karshe shi ne da zai raba miliyan shida ya yi arewa da miliyan shida ko wannan shi ne babba mai tsoron Allah karshe kamar yadda ake cewa zamanin annabi Isa in ya da zai dawo din nan mun karanta bana da tiri ko na shi Ibrahim annabi Isa ba zai dawo sai lokacin da duniya ta lalace ta ta kai ga mutum zai zo zai wuce ya samu mutane suna zina a tsakiyar titi wai muminin ƙarshe waliyin zamani shi da zai ce kudan koma ke da wani kuyi mun karanta a tafiyar shi wani ko wani su ne waliyan lokaci wanda zai ya haɓa ya kuma kuma kan har tsakiyar titi ko koma ke da wani kuyi kayan kuma to muna nan tafi Allah ka kiyaye mu ka hana mu ganin wannan to la ta umma sa'i illa ala ashrarin nas aljawa ba ta kiyaye akan asharare bayan Allah inda ya Allah za ka busa ta kana nan ba wai an busa ta kana so wata bayan ka mutu to gaskiya yake ya fadi Allah ka kiyaye mu ka daura mu da imani albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu dawo kan karatu mu dai a takaice wannan shine rauni wanda zai sami al'ummar musulmai kuma wayannan abubuwa su da suke sabbaba shi wato son duniya da tsoron mutuwa yanzu nan mun sani da wani abu zai kara a wajen masallacin nan na tabbata kara mai karfin gaske misali da gaba da kuma hada to ina ji daga mai magana ba kan da ai gaba kiya za ta dauka masallacin nan wato an yi shekara biyu da mutum shi ba al'umma a ciki ba wai a'a wai an yi awa su ba haka ne mutum ka zama ka daga nan kaza sallah ake ko fiya wata wani ta kasuwa wani da iya yake sallah a zamanin yanzu da yadda ake tsoron mutuwa a fara wani da ya ga za a kaje shi kawai yanzu zai sake rayu yanzu to Allah ya kiyaye mu kan rike mana imanin mu kan kiyaye mana shi da barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar mu rabu da imanin saboda haka maula ya shaida ce shi ita ayan ta warware cewa ta fayyace cewa shi jayayya yana daga cikin manya-manyan sababai da suke jawo fashin ma'ana rashin nafa warwahan da kuma rauni na al'ummar musulmai da haka mu tsere jayayya na uwa mu haɗa kanmu kif kif kif banda musu banda sabani sai dai akwai sabani wadda shi ya halatta اختلاف الأمة رحمته بايا شجع شنا ما ما يجي تابعين الأمة رحمة شيء شيء تابعين كارا وجونا فهمتا وجه يا وجه آية كذا كذاني وجه كواي وجه كذاني وجه كواي وجه كذاني شيء يجي زمان مذهبا وانا تابعين رحمة saboda ya yalwata lamarin addini kar ya kuntata ya takura kamar yadda hadisin ya bai haƙi ya tabbata cikin shahul iman cewa al-imanu salatu wa salatuna wa salatu mi'ati tariqatin man laqiya Allah ta'ala fi sha'ati ala tariqin minha dakhala al-janna wato shi musulunci yana ga wani babban birni ne da koba ɗari uku da talatin da hudu ɗari uku da talatin da hudu ma'aikata duk wanda ya shiga ya haɗu da Allah ta kofa ɗaya daga cikin kofofin nan to ya zama ɗan aljanna kawai don an kunta da aka sa kofa ɗaya kaɗai ba wasu kofofi to aiki ba zai samu mutane wurin shiga da wurin fita in abin tsoro ya faru amma an yalwa da kofofin shi ne misalin musulunci yawa amma saɓani da zai jawo ra'ayina kaɗai zan bi na saɓa wa ra'ayinka ko min kyan ra'ayi ko da shi ne daidai to wannan ko ba a yi da shi ba sabani na misali irin yadda su mali karje ba da Allah ya ce a shafa kai in an zo yin alwala ko Imam Malik a mazhaba sai yace ne yace wajibi ne a shafa min min muqaddamin ra's ila muakhkhar daga farkon magabacin kai wurin da gashi ke kira mana da sha'ar na al'ada din nan banda wanda suke da kowa kada ce bai san kowa in nan da kowa da yake zai fara shafa daga nan to kaga wani ya kana cikin manhaji shahi daga inda gashi ke tsirowa wani mai tanko ya ce zai fara daga nan saboda nan ne gashi kansa to kaga nan ake karewa ma ya zo ya fara shafa daga nan ya je ina kenan eh to ne ya zo daidai inda al'ada gashi yake tsira sai ya ce har kera wannan shine wajibi a matsayin malikiya amma a matsayin ambali da shi da imam wato abu hanifa da amal ibn sabi al-kufi su kuma suka ce mustahabi ne a shafa duka amma wanda yake farilla shi ne a shafa ɗaya bisa hudu na kayi in ka raba kayan ka gida hudu to shafa wanda za ka kar ya kasa wani ubako in ya dai ya kai wani ubako to ka sauke wajibi na shafan kayi idan rinsu shafi ya ce wa ya kai wannan Allah bai ce wamsahu bi ru'usikum yace ku shafa kanku yace ko haka kawai kai ka dan taba ruwa kai haka kawai shikenan ka shafa kai wa kai ka he kayu ka za ta ina aka fara yace kawai in kai hannunka kawai ya taba ruwa ka dan shafa ko ka dan ne ka dan taba kai ka shafa shi ka shafa kai kawai shikenan a ruwa kai kuma wannan shi ne maganar sa shi ne maganar mai kurɗa ko wal khalisul maqsud bi kulli ra'ati limalikin lali jami'in nan saboda haka wannan irin sabani rahama ce amma sabani na haka kawai ra'ayi na siriri ta wannan yana jawo fashari da kuma wahan ga al'umma sannan maula sharif radiyallahu anhu ya ci gaba da cewa fa inna mujtama la yabqa qawiyan illa idha kana wafiqan bi nafsihi mujtama abin da ake kira mujtama al'ummar musulmai al'ummar musulmai la ya baka kawiyan al'umma ba za ta wanzu da ƙarfi ba tare da ita illa idza kana waqifan bi nafsihi sai al'umma ta zama ta dauru da kanta ta daure da junanta an gane sai on pivoti on kakidiri jam jam to za ku yi ƙarfi da su amma an yar tonton ton yar tonton ton me ki babba sabu ko alaji zuma sabu ban ko an bacci gele da fini to gele da fini to ba inda za mu yi bukaci wallahi a rasa jagora ɗaya na musulmai wanda zai kira a gabar a gabar da ba ɗaya ƙasar nan babu kai duk duniya ba babu in kuma akwai shi bare shi wanda in yace a gabar dukkan musulmin duniya zai gabar ina yake an samu matsala daga nan Allah kiyaye mu ya damar da ri'un mu da aka sani a zamanin sahabbai wanda sai na umar mun karanta da ku a karatun mu na afani ko a tafsirin shehu shi kadai din sa shi kadai ya bude rubu'in duniya wani ba ko da kaf duniya na saboda karfi da musulunci yake da shi a lokacin kuma kamar da muka fara bai san engineering ba ko mathematics ko wani ilimin kimiyya da muka san duk ba shi qur'ani wannan da shi ake bi aka aiki da shi aka karanta shi aka san shi aka aiki da shi aka yi da shi aka yi nasara akan dukkan kafirin duniya domin muna so karfin namu ya sai mun yi irin yadda suka saboda haka al'ummar musulmai ba za ta wanzu da karfinta ba sai in ta ɗauru da kanta ta ɗaure kanta wuri ɗaya kirkir mu'minan bi wahdatihi sai al'ummar ta zama ta yi imani da zamanta abu ɗaya ton tukunna kafin za ta zama mai karfin da ba wanda ya ita tinkare ta ta zama ta yi imani da kafantuwanta abu ɗaya mu'minan bi wahdatihi wa tamasaka abaihi sannan kuma ta zama in iya maɗaurin ki ɗaya in iya maɗaurin ki guda ko kuma ake cewa eh ya suke faɗi yau in iya maɗaurin ki ɗaya to kuma dai to yawa to wa mata halal niza'a wa taqasum mahallal wi'ami wa takatif ja'a al-fashal wa ba'd min kulli janibin to ka dubi wannan wurin ku sa ido ku kalli wannan wurin maula shari'a ce wa mata halal niza'u duk lokacin da jayayya ya sauka wa takhasum da musu ya sauka ma'allal wi'ani me wi'an lugati na ce waye ya san me wi'an wi'am shine haduwa mutane su muwafaka su haɗe kif kif kif din sai aka zuwa ka samu niza ya shiga ya sauka a matsayin wi'am din da kuna haɗe kif kif din dukkan ku kun ittifaqi kuna haɗe haɗin kai na na tare da ku misali sai niza da takhasu da musu da jayayya da duk ya zo ya sauka a mahallin wi'am din wanda shine da in an ce wa'ama da larabci wa'ama to unite kenan an gane to unite shine wa'ama ko kuma to support one another diddai ta'awun dai kuma har yanzu diddai yana dauka ko kuma zahirin dai abin da suna kama da juna da wa'am din da takatuf din da muka fara kun ga su biyu ne kalmomin jayayya da musu in ya sauka a mahallin wi'amu da takatuf to sai me zai faru ja al fashal rashin nasara yanzu zai ta inda shi ja'in ja da musu ya zai sauka a mahallin wi'am kamar yadda na fara harmony ya kan dauki wi'am harmony ko agreement tawafu kenan ko shi kuma a takato shi ne zai dauki wancan united da na faɗa yarjejeniya shi ne zai zama agreement ko yarjejeniya na zaman lafiya da haɗin kai da kaza kaza shi kuma takato ɗin shi ne united shi zai dauki wannan duk suna kama da juna dai amma amma hakika hakikanin lamarin dai wato yarjejeniya da juna da kuma haɗin kai da juna to idan wannan ya faru ja alfashalu sai wannan fashal din ya faru rashin nasara din kenan wa da'af da rauni sai zai sauka min kulli janibi ta kowane kafa haka zai ta shigo musulmai rauni da rashin nasara sai ta sauka wa musulmai ta kowace fuska duk lokacin da wato jayayya da musu ya gaje matsayin wato abin nan yarjejeniya da haɗin kai in wancan ya gaje wannan to sai rashin nasara da kuma rauni ya zai sauka wa musulmai lankiyar ta kowane wuri kuma ta kowane bangare kullu janibi fala budda min muhafazati al muqaddami ala suluki al muridina ba makawa lalle muqaddami ya tsaya ya kiyaye sulukin muridansa ya tabbata duk wani muridinsa yana da suluki baya sake layi a ji wannan magana da kyau wai muna tunanin gaban mudin ne za mu dawo insha Allah masu rike wannan magana da ake faɗi kila wani yana kadan sai a ce na aka mukaddari ba roƙo ake ba bille wata rana ba za ka je ka roƙa ba haka kawai za a zo a ce an baka ba yadda ka iya kuma to an baka ka san duk wanda ya ba ka ba shi wirti ka wannan matukar ka san shi ya san ka misali kana da iko ittifaqi tsakanin ku to akwai haƙƙin nan akan ka ka tabbata lallai yana kan suluki kar mutum ya zama daga dab daga dab haka shi wai misali ya yi askaru ya kiya dawo a'a ba haka ake lamari yake ba shi Ibrahim ya ce iznani laysani bi wala min tariqi fi shay shahararriyar wasiƙa sannan ai musar da ko wanda shehu ya ce lalle wajibin muqaddas muridi ne kullum ya rika karanta ta kullum muridi ya rika karanta ta ya yi photostat ɗin ta ai mun karanta ko kuma ta wai da mai suka yi wani yan haka yake lalle ya yi photostat ɗin ta to na ji ba kai ba amma kana da ita a rubuta da rika ce ta kullum kana karanta ta za ka rantse da Allah to me ya faɗa shi ai mun karanta anan ma muka karanta wa ina tunawa ran da muka yi addu'a kammala lura ne shi yake biyu ba nawa bane ko ba ɗan dariƙa bane waye majzubul lam yasraf yace majzubi wanda ya tafi ya har ya ya narke cikin jazba ya iya dawo kullum sai maganganu na hakika ya sake maganganu ya iya dawo kan suluki wa talikum lam yasjud da kuma saliki wanda shi kawai shari'a zalla bai san ba me ake cewa hakika ba ba hakikan can ba ba na wancan banza yi to ka san kalmar bayan da za a yi ne a yi amfani da wata daban ba ita ba an gane bayani ina nufin hakika mai mukabala da jazbu wanda duk bai san wannan ba ma'arifa mana to ba na shehu ne shehu da zai kai kokari ka san Allah sai ka zama full na shehu din sannan kuma in ka san Allah kai usuli kai azkaru tarbiyati to ka dawo kuma ba sai dai wata rana kuma in hali ya dauke ka a neme ka rasa to wannan wani abu ko wurin ambaton Allah da yawa ko wani abu yana iya samun ka wannan wannan kuma daban ne amma kai wai ka tafi baka dawo ba to za ka zama mahaukaci kuwa kuma za ka dawo kai ba ba dan dariƙa ba kamar yadda shi ya faɗa wala min dariƙi fi shay kaga mu kiyaye abubuwa na dariƙa mun nan mu bi ka'ida da Allah saboda mu samu mu samu alkhairi da yake ciki da duk abin da ake samu na tamarat da ake tsinka fala budda min muhafazati al-muqaddam ala suluki ala suluki al-murid ba maka lalle muqaddami ya kiyaye suluki na muridansa ya zama suna bin shari'a kar suna sake shari'a ko su daina sallah ko makamanci wannan yana ji yana gani wajen yana tsoron kar su rabu ma'ana su zama su yi watsi ko kuma su bar wurin su su kaura su koma wuri su daura kai kai dai daga Allah bare kama ka ba na jira in ka ga su sake layi kai tsawatar rashin yin magana shi yake jawo ake ratsewa sosai da sosai da wajen yin waya musamman ina kallon tare wallahi rashin sa idon wasu mukaddamai shi yake lalata wasu muridai ka yi ɗan ka ɗan an barka sai ka ɗan ƙara mai ga gobe ka ƙara wanda ya ɗan fi shekara in ka ga an barka ka ƙara wani har ka yi yanko a ɓallo ta jakara wanda ta bi sanin shi mukaddari ma kamar yadda dai nake gaya muku wancan mutumin mai zagin waliyai ɗin nan da ya koya almajiransa zagin waliyai da kuma rena manya da sauransu na gaya muku wannan na aiki da suka tsinke da gudu sanda suka wuce shi haka ne to kai ma haka wallahi kai mukaddarin kai garaje ka bar su haka za su zama su fi karfin ka a tare a tare ina a bara su tarwa wancan ya ce duk wanda baya cikin kungiyarsa ka kuɗi ne haka ne amma ba taɓa jin ya ɗauki makami ya kashe wani ba amma almajiransa ba da karatu ya karatu ba su wuce shi da gudu ba wanda duk bai yadda da kungiyarsu ba su zira bombe ko bindiga kuma gaba ne yanka kawai an wuce malam da gudu to kana zaune kana ganin ana yin arna baka ana ba to wata rana za a gafin ka kai magana ya ce a hafa kai magana da gudu na kai da sauranka ba fara baya wani wani yaro a ta kuma shi wani gaba bari ba yaron ni na ba shi ne ba ya kama hanyar haka yana makarantar shi da yaro ya dawo gida kawai wani abokin sa irin abokan nan kai ya wada mai yace yana son zai ya zo wurin shi da wani akawun yaron ya matsa mai yace shi fa yana da inda zai ya riga ya magana da babansa zai zo wuri kaza ya roci kuma yace a kai ce ni ina ganin dai ba wuri shi mu kai akawun ma ina ga ba akawun ba ya matsa ma har ya influence na shi ya ga haka yana yi ko ta ya lalace ya shiga wancan layi na wancan inan no yaro ya lalace kawai kaɗan da ya biya bari kuma har bai shige kwana kaɗan ya rage bai koma makaranta ya gama lalacewa aka gaya min kawai na kira babansa a waya na ce lallai lallai ina son wani zo yake lafiya kuwa zai koma makaranta na ce eh dai ya zo ko me za a koya ya lalle ya zo ina san in ya zo kawai to da ya ɓoye bai a takaice ya taho na adda nufin wani ranar zai koma na ce ba zai koma zai kore na zaunar da shi na tsana ka shi bango wace gari ya zo zai ban kwana na ce ba yau ba na kira baban na ce ya guri ba zai dawo a takaice dai sai da na gaji na gawa ya yi wa duk abin da yake kansa an ji an gurɓata mai kwakwalwa ya je wani hauka wai a kan ba a tsaro ya kuma na kwande ne abin da yi na ce mata ya je shi tukuna yanzu in ya sake shi ya dawo ya kawo kuma hakan kake Allah cikin ikonsa wallahi har ya daina abubuwa da yawa wala ni ma kafin mu daidaita in kai shi gongo wato zaka muka ɗebo ta kusa shi kuna da ya yi wani wai wai a Najeriya wai babu majubi kamar Audu Bilawa kamar cewa rayuwar wai ba ma dubi wai kamar tuwa Najeriya wannan ba shi yake wannan magana inda yake karatu sun daura shi kawai sun lalata shi sun halakar da shi wanda shi Ibrahim yace shine lisanul faiba kuma lisanul faiba nan ba fa ƙarya bane ba har wanda ba kowa da kowa ya sani zaka ji har shehure kowa ya ka a gaban sa zaka ji manya manyan shehure suna ne ne wannan kuma yana nan a rubuce shehu ya rubuta shehu ita shine lisanul faiba bayar da mahjudi ne ba wanda ya yi mahjudi ba zai sa kada to Allah cikin ikon sa yaro ya mu da ya koma ya haɗu da akwai wanda suka askaru a hannu a nan a bada wurin ita ta musu wallahi Allah ta dace da ya halaka suka ce mun ba mu nan suka gama limana dama kuma mun yi waya sun gaya ne abin da yaro yake ci ya koma bauchi yanzu haka ya koma sulukin sa abubuwan muka karɓa mu ga wani shiriri ka wani askaru ne kamar yadda ake ba musu sirri ziyara da sauransu in ka ga abubuwan da aka ba shi hau ka dai kai ka an ginki ta ƙwarwarsa an hauka ka shi wai wai ya samu kaga wannan duka rashin sa shiga hannu mai kyau in ka fara wani hannu sai an tare Allah ka kiyaye suka lalace a kasara duniya da lahira tayin go kuma shan go wa ta'rifi taqwim inhirafatihi ba'dahu sai mu zo wurin ga wurin kwana wasai ya iya kokari ya ta tafiya fi takwil in tirafati ba'dihim wurin miƙar da ben da wasu daga cikin muridan da suka yi ben ce in tirafat ben abin ya ben kam ya ce nan eh an gane ben ko sai aka yi asirin kan keke sannan keke ya gan ko gargare ya gan tare da ni ko kan da ni zaka yi chas chas in ya zo wurin chas chas haka zaka yi tana tafiya ko ko in in ta gurin in to ka muri ji ma na yi haka ya yi gan to to bukatar ya yi kokari ya rika miƙe bayan din da suka yi shine interabat eh diversion inhiraf inhirafun shi ne diversion wata ga ce ko diversion haka ta shi maimakon yi haka ce karkace ya can to inhiraf kenan diversion ko kuma deviation dute wanda ka faɗa ya yi ya yi ƙoƙari wurin miƙar da karkatar muridai wanda suka suka yi bin wa islahi akhta'ihim ya yi ƙoƙarin gyaran kurakuransu kuma in su yi kuskure ya gyara musu kar ya bar su ai musu turin ke kaka mutu kamar yadda wasu suke ko kuma ga yadda na faɗa farko wani mukaddam yana tsoro kar ya gyara wa muridi muridi ya bata rai ya tafi muridan da su rabu so yana amfanin yuyu wani da'ira in ka je wallahi tallahi shi kadai kallon da'ira kawai ya ishe ka kaga yadda ake rike da wurin bil haqqi sawarin in ka je ka gansu daga zaman su kai ka san wannan ba san ma suke ba kawai dai su ne kawai suna rike da tarbi suna shikenan halawa a ba san ma suke ba zaman wazifan wannan ba su yawa kaga mutum yana zaune da kaman wanda yake zaune a cikin mota ko yana ko yana wazifa wallahi yadda ka san a kan mota yake zaune ko yana wazifa tsakani da Allah ka yarda akwai manzon Allah wani annabi yana wani zaka zama ganin dama kamar wanda kai ko gaban sarki ba kai zaka zama da kadarawa yanzu dogari zai hukunta ka to annabi dogarin da malaiku ne in ba hukunta ta addu'a ba akwai ranar za a hukunta ta halara ba ta wallahi bi a hankali in an gami kana zaune a wurin wasifa a san wannan wani ne wanda yake wani abu na kirki amma a ga mutum ya yi ko haka ba wai ba ga yayi haka haka har irin kamar da ka zama da ke hutawa ko kuma mutum ya iya ya sai ta tafi saboda tsabar ganganci da ganin dama to ka gani wadda ainihin mai abu shehu tijani rabbi Allahu anhu ka tuntuba mana ka gaya yake ko kawai yadda ka ga dama za ka yi abu amma kai saka yadda ka ga dama ba akwai wanda ya fara yi waye ya fara yi maulana abu abbas to ya yake yi ga shi na littattafai an rubuta a ka zo ka je ka zauna a wani wurin da babu ba alaƙan kama da da'ira abinda ake so da'ira Allah yana cewa inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi ina ne inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsusun Allah yana son sahu ya zama kip kip kip kip kamar gini akai inji Allah saffan ka'annahum bunyanun marsus kamar gini akai akan lere su a can ya yi wani bear can ya yi wani baka can wani ai ba waje an gaya maka gyara ba da ka zo ka dubi ɗaitin inda za ka zauna ka ga da'ira ta amsa da'ira tun da annabi ya ce Allah yana goranta wa mala'iku irin da'ira da muke yi nan to in gyara ta Allah shi zai fi kawatarwa ko ba haka bane saboda haka a yi himma a yi rika gyarawa muna faɗi ne don a gyara kuma akwai wakilai na kawo ko ta ina kowa ya koma da irin su ya ga zai iya yin magana a gyara din to sai yayi amma kar ka je ka ce kuma ka ji majalisi ka je ka yi magana wai ka jawo wasu a garin gyaran gira a rasa ido an gane a garin gyaran gira a rasa ido ka ga aiki ya baki yawa ka je ka yi magana yi da ka ci bugu ba wani wani ya rena ga Allah zai baki ka ga ga ce bare gyara to ga wanda ka Allah ba yake ba zai kin da fati kushara kai tunatarwa in kaga zai amfani ga kai kai ma za ce wa kai kuma yaushe ka fara ma yaushe ka shigo wurin ba kuna da ka ce wani mu gyara to ga ga bai amfani ba kenan da kai ka san irin haka za a yi karama ka fara Allah ya taimake mu so akwai sanarwa da farko sanarwar farko dai gobe in Allah kai mu babu karatu kar ban manta ba faɗa ba ila a ce sai gobe da asuba in tara ya zama wani gobe ya taso ya taho mai wahala ko da ke ba wahala bane to babu karatu a takaice insha Allah gobe da tafiya zan je Kano kamar yadda wasu duka sun sani an gayyace mu wani majalisi wanda za a gabatar da shi jibin Allah kai mu ran asabar zan je kwana ran asabar din in Allah ya da idan muka yi majalisin daga hantsi za a fara kuma da yake ba mutum ɗaya bane zai gabatar za mu magana da shi shi amma ya zama in yi magana daga ta farko farko in samu in dawo gida in huta kuma jibi ran lahadi insha Allah akwai tafiya ziyara adamawa wanda muka saba duk shekara din nan wata bai gama girgicewa ba ya yi kuma ya girgice wanda bai samu gaisa da man tani da kyau kyau ba su suke su kokari su gaisa ka san muna da wata al'ada wannan ya riga shi ma ya zama jikin mu sai mun yi gyara wai kullum bara mutum bare ce yana ji ba ana ta kikir kikir na biyan kudin mota ba wani sai an gama za a tashi sai wanko jamfar ta kawai zo ya hawa mashin ya ce mai a taba kawai da zai ce shi ma yana ciki yanda kafan shi ne ya ajiye ku ya ku aikin da kuke yana ji wata da watanni ko kuma satuttuka ana tabbatun biya yana shiru yana ajiye da kuɗinsa a ƙungunsa sai ran da za a je zai ce shi ma da shi za in an ce ba zai je ba kuma ya ɓata rai ya ce wani ba ya son sa to shi yasa wata shekara ba kuma ta ba wani su suka zo ana jin kunyar su a karanta yanzu a kana a koma gefe a kuskus yanzu ya zama wani ma ya shi ya yanzu wani wa ya ita ce mara na ce na ce ku gani gani zan ce mara ba ce ba ta zo kawai na ce to jama'a wadda duk ya san ya ya gaita da mata ya biya shi kuɗi zai zai yana cikin tafiya wadda duk ya san bai ba ya bari ya yi hakuri shi kenan suna suna ɓangaya a kai wannan kaga bayan da gariya ne in kai ba ka jin nauyi mu ba sai mu ajiye ya za a yi mutu ya fiya a zo ana kokarin sai a cire shi kenan kai don kai dan kawai ya wata biyu ya san bai biya ba ya yi kawai ba a da shi ba saboda ba laifin mutane ba laifin sa shi ne bai kawo biya ba to muna da one more chance ko two kai gobe da jibi duka kana iya biya a karkace ka wanke wani dogon jallabiyar ka ce ranar lahadi time da za a tashi ta lokaci akwai akwai stress ne stress din baka neme shi ba sai sai rana wannan kenan insha Allah sannan dazu dazun nan da daddare nan wasu suka kira ni daga yankin yamman mun nan wai Allah ya kai mu dan Lahadi wai director na zakirai na Gombe wai kuma da Idi Jafago wai ya ba su umarni wai ya sanar musu cewa suna wai ana zuwa ziyara sai wanda suka zo ba nan na bikin a nan gida na ce musu to gaskiya muna adamawa kuma ma'an ya fara gaya ni amma abin da naji yake cewa yana cewa wai zai gaya wa mala'idin cewa ya kamata a maida shi a sama saboda Allah ya musa da biyar bauchi ne na zariyar gadawa ba dawa ana shi da wani abu to ina tunanin dai kila rana ita gobe ne za su kawo wannan ziyara na tsaunuka din nan da suka irin wanda suka yi mana bara din nan eh ita jibi haka asabar lalle asabar ita jibi in Allah ya kai mu so saboda haka dai insha Allah sai mu yi shiri za mu karbi baki insha Allah ba baki na bari ne na na kan fada kullum fadin kowa da kowa ne saboda ba ɗan koma bane daga wani garuruwa ne ta ko ta ina za su so sunan saboda haka bakin mu ne gaba daya Allah ya kawo mana su lafiya kuma muna fata Allah kai mu wannan duk tafiye tafiye da zamu yi mu je lafiya mu dawo lafiya albarkan shugaban halitta na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam insha Allah gobe da kamar rana haka Allah ya so kila in muke sai in je sallar juma'a kila a wande da sallar juma'a in shiga mota in wuce karo da muke a huta ai majalisi jibi sai mu dawo insha Allah wannan kenan sannan littafin da muka faɗa da safe an samu amma ba yadda na faɗe shi ba ba yadda na faɗe shi ba don wanda na sani irin nawa na manta maka ga wata wani ba akwai baikuniya a ciki akwai irabdul baikuniya a ciki akwai nubbatul fikir a ciki akwai kuma kabbu sukari a ciki kama na baikuniya ce kawai a ciki wadda muke nema muka faɗa ita ne kawai a ciki kama sun ɗanyi gyara da waɗansu wanda ba sa cikin wanda muke da buƙatuwa a yanzu tukunna a cikinsu akwai kafida na gazliya din nan na alƙabul hadith wannan tukunna sai gaba za mu yi shi amma ba yanzu ba da haka dai gashi nan naira hamsin hamsin kowa ya bayar wanda ya bayar yana iya karba a jami'ar gud a sunansa ya zama ranar da za a fara karatu sai maganan hatta kawai na ilimin hadisi maganan kare na dai gaya muku an shiri wanda duk da yake tunanin yadda muke karatu da kaga yanzu ba ta wani hadda dole kowa zai ha na dauka na wani gaba tare na dauka tun a shago na gaya wa Osman ya gaya ma na dauki biyu da ma na kudin biyu na baya so wannan kenan ta ka shiri ilimin hadisi saura littattafan da na faɗa na ɓangaren balaba aljawhar makunun a ci gaba da nema tabi'atu ma'ani a neme shi shi ma a nemi albalaba tul waziha kamar yadda na faɗa a ɓangaren sarfu kuma na ce a nemi mabaji usrafiya da shi za mu fara juz'ul awwal da juz'ul thani a nemi matnul bina a nemi matnul wanda duk da ma da yana haɗe da matnul tafsir a nemi shabar arab a kuma nemi lamiyatul af'ali sannan a nemi littafin shi Ibrahim na sama din nan tufatul afal duka wa'annan insha Allah za mu yi su kafin mu shiga sauran abubuwa din sannan ina gani za mu dakatar da balaga da sarraf din tunda za mu shiga usul hadis yanzu in mun sake samun wani rana na wani darasin da muka gama kuma muna iya duba man tsakai ya ba da littafi da kuma abin da shafi ko a ruri duk dai a tattaba kowanne insha Allah Allah ya taimake mu muna da wata sanarwa ko ba na ok akwai akwai majalisi kuma insha Allah amma na raddi ne a ga yin alkali ranar litinin in Allah ya kai mu sai mun dawo daga ziyara adamawa lahadi za mu yi karatu a ranar da daddare insha Allah sai mu daga jaddada gayya na zaman mu na garin alkali wani wani munkiri ne ya wasu maganganu na garin dama za mu je mu kaɗe mai kura kamar yadda aka saba tunda in ma ya kila sun manta ne za mu je mu mame su sun sani ba yadda aka yi an gwam wani wani mai share-share a asibiti ka zan matsalar su wai ga sana'an ka tsaya ka yi ta ka gyara ta wai sai ka tsaya za ka yi shishigi ka shiga sana'an da ba ta ba kana ko kuwa da baki za mu gaya mai yayi ta kula mu wanda yake sauke kawai na shafu ba ma tura ne ko ba eh kana ta larabci a yi je a hankali sai wai san da shi kam ne yake iya kamawa ba a wancan ka ya iya kama brooms wancan da na farkon ka in ya fi iya rikewa ga ga sauran aikin mata ne ba da ya bar shi da aka amma ne bai iya kama aya da kyau da kuma hadisi ya kama su da kyau da yake kama tsintiya ba to wannan ko zan bai kai ya kamata ko a sashin mana me yake ya iya kama wani ma ku ga ba eh gaskiya ne na je da yake kama baɗi yana kada shi sai a hankali wai wanda wanda ya taba iyayen manzo Allah kaga in dai muna da rai muna mun bashi kafa ita ba mu bashi ba taba annabi Ibrahim duk taba annabi Ibrahim din duka wai ana kewaye kewaye ne yadda za a taba iyayen manzo Allah ya taba gangano ya abubuwa dai ana bauta wa hoto akwai ɗan bautan hoto da ne ne to duk dai za mu je mu bashi amfani Allah ya sa in ba su gaji ba dai ba za mu gaji ba an gane in dai ba su gaji ba bara mu gaji ba insha Allah sai dai kuma Allah ya ganin bashi babu to nan kuma za a farwa da saura insha Allah su su yi insha Allah Allah ya taimake mu ran litinin za a yi wannan kasan mutane da son irin abubuwa na rikicin rikicin ya ce raddi ne to a mutum ko ne yake zai bari to raddi ne raddi ne za a yi insha Allah Allah kuma ya kai mu barka mu sallah shine kawai ko babu wani kuma ya kai sallallahu alaihi gobe muna zuwa da ko kazan yanzu ni kam ta da wajen masu hankali sai dai kirta zo kawai zuwa da gobe na ci ko sai Allah kai kuma ina bukatar ku bayanin da muka tsaya سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناك ولا يغير من نفسك ونتوب اليك karanta ruwan labarin ta farko ga iyayen mu mazan su da matar su da yayin su da matattu su da